الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورب زدنا علما نافعا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بقي وتر جمال الآخرة hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda kuma a yau shine rana ta 21 ga watan 1 miladiya 2021 a wannan masallaci na darul abrar don ci gaba da karatun daura wacce aka soma ta tun kwana uku da suka wuce a yau kwana na uku ke kuma a yau muke sa rai da ibnin la mu karkare wannan littafi da ya kunshi waɗannan gwalagwalan lalurwa guda goma Allah mai roƙo ya ba mu ikon kiyaye su da taskace su a cikin kwakwalanmu kuma ya ba mu ikon aiki da su a inda muka samu kusuri wurin aiki da su muke roƙon Allah ya gafarta mana a yau za mu tashi wato ladabi na na bakwai daga cikin lalubba da malam ya kawo a cikin wannan littafi malam ya ce kalan musallin waffaqahu Allah as-salim rudda at-tafa'uba mastata'ata وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آآ آآ duk da malamai sukan ce a kawai shi kenan malam ya ce na bakwai ruddar ta sa'o ba matsalata yi ƙoƙarin mayar da wato hamma gwargwadon abin da za ka iya idan hammar za ta fito yi ƙoƙari ka mayar da ita wa amsik biya daga alafika ka jimke bakinka da hannunka wala ta kul'a wato kakka faɗi wannan sautin kakka bari sautin hamma ɗin ya fito wani lafazi na a a ya zo a cikin hadisi ya kuma zo a cikin hadisi ha ha duk za mu ji a cikin sharhin da malayi ne insha Allah قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من آداب العشرة وهو يتعلق بآداب التطاؤم شمالا يا أمبشي الذي تدسكت لنبا نبقي شيء abin da ke da alaƙa da ladabi na kulawa da ita wato hamma wa fihi talaqu masail karkashin haka akwai matsaloli guda uku da malai ya tattauna a kansu المسألة الأولى في قوله رد التفاعب مصطلعة مسألة فرقو شيء فدرس ليش كما يدعى ما غرغرهم أبن ذاك إياه ما ليش والتفاعب هو خروج هواء من الفم دون النفل وتفتر إسكا دقباكي دون نفخ ba tare da kusa ba iska ya fito baki ba tare da an huro ba هنا الشيء جمع التفاؤل فإذا اندفع ذلك الهواء من جوف الأرض أمر بأن يرده idan wannan iskan ya tunkudo daga cikin ɗan adam to an umarci mutum na ya maishe shi wa radduhu huwa habasuhu wa katmuhu mayar da shi kuma shine tsare iskar kada ta fito da kuma danne ta da rufe ta kar ta fito wa yaktumuhu wa yaktumuhu mastada'a ila zalika sagila ya yi ƙoƙarin rufe ita wannan hammar gwargwadon abin da hali ya bashi ya an yi jama'a nafsahu ala an basihi hatta la ta tasara'a fatakhraja ala zalika fatakhruja ala tilka alhalin ma'rufa bainan nas wato ya yi ƙoƙarin ya tattara jikin shi gaba ɗaya ya tattara ransa gaba ɗaya ya tattara jikin shi zuwa ga numfashinsa gaba ɗaya ta yadda ba zai ba wannan iskar dama ba ko wannan hammar dama ba ta fito ta irin wannan halin a cikin mutane idan hammar ta taso to ya kokarin tayar ya tattara numfashinsa gaba daya ta yadda zai danne ta ba zai ba ta damar ta fito cikin mutane ba malace matsala ta biyu fi qaulihi wa amsik bi yadika ala fika yi kokarin sanya hannunka a bakinka ka danne ai idbit bi yadika ala fika yi kokarin dora hannunka a bakinka mukiman subutaha alai kana mai kyautata tabbatar da hannun ga bakin da Allah ta tamada fatabgura faka ala wajahin mustakbahin mustashnahi ta yadda za ka hana wannan iskar ko wannan hamman ci gaba da fitowa ta sanya ta yadda bakinka zai tsaya wangangan shine fatafuruga fatafukura bakinka ya tsaya a wangane a buɗe ala wajen mustakbahin mustashnain ta wata fuska da ba a so fuskar kyama fuskar da ba ta da daɗi a ganka a wannan hali mala yace wa akmalu ma yusta'malu min al-yad huna mafi kamalar yadda za a yi amfani da hannu a nan kuma ma yunasabul hal ana lura ne da abin da ya dace da yanayin a wani hali ne bakinka yake ciki ta yadda za a gane wani hannu ne za ka yi amfani da shi wurin tunkuɗe ita hammari fa in kana da famu mutayyiban idan baki tsabtsab yake idan mutum ya yi brush ko ya yi makilin mana ya sanya makilin ya yi brush ko ya yi aswaki laisat fihi ra'ihatun kariha ta yadda bakin baya da wani wari da ake kyama wala ya tasada'a wala ya tasa'ada anhu ma yastaqdaru kuma babu wani abu da yake fitowa daga bakin cikin ababadan da ake kyama to ista'mala yumnahu to shikenan sai kai amfani da damanka wurin tunkuɗe shi wannan hamman ko ita wannan hamman wa in kana yakhruju minhu li illa aw ghayriha ma yustaqdaru wa yustaqbahu mimma huwa aban ista'mala yusrahu to idan kuma ya zamanto abinda yake fitowa daga bakin wani abu ne da yake fitowa don wata illa ko wani abu makamancin wannan cikin abinda ake kyama ko abinda ba a so na kazanta to anan gurin sai mutum ya amfani da hau abinda mala yake so ya nuna yana da halin yanayin bakin ka zaka duba idan bakin a tsab tsab yake babu wani wari na safiya misali mutum ya tashi da asuba galiban sai zan tashi bakin shi yana bashi yana wannan wari saboda abincin da ya ci ya kwana da shi to kaga idan mutum zai yi hamma da asuba ya sai amfani da hagu wurin toshe hamma din idan ko mutum zai yi hamma da rana kila ya yi brush ya riga ya asuwaki ya tsaftace bakinsa yanzu sai amfani da hagu fi misali wannan halin shine abinda malamai suka yi magana wanda zai amfani da asuwaki idan mutum zai yi amfani da asuwaki kamar yadda ibn Usaimin yake cewa za ka amfani da asuwaki ne a lokacin da ka tashi da safe kamar za ka yi brush da safe to sai ka amfani da hannun hagu ka yi brush ɗinka ko ka amfani da hannun hagu ka yi asuwaki ka domin yanzu kana tsabtace bakin ne da dattin da ke cikinsa to amma idan ci gaba da yin asuwakin ne da rana saboda rayar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu sai kuma ka sanya hannun dama ka rika yi saboda yanzu ba na tsaftace baki bane ba na rayar sunna ne to a irin wannan haka zaka lura da abin da ya shafi wannan wato hamma din malai ce wal akmal abin da yafi kamala da dacewa isti'malu zahiril yad duna batinil kaf shine amfani da bayan hannu ba cikin tafin ba wa ya kalibu ya dahu wa ya dahuha ala fihi sai ya juya hannun shi sai ya dora a bakinsa da Allah ta bashira batinal kaffi don kada ya taba wato cikin tafin kai tsaye da bakinsa fa in kana tilkaffu yumna idan tafin na dama ne to sai ya zama to kana yubashiru kana yubashiru biha akalahu wa shurbahu to kaga sai ya zama to in hannun dama ne ya amfani da shi wurin ta- toshe hamma ne to ya kaga yana amfani da hannun daman shi wurin ci yana amfani da hannun daman shi wurin sha to a daidai lokacin kuma da ya sanya ma hannun datti ko kazanta kuma zai je ya taba abinci ko ya kama abin sha kuma ya sha wannan kazantar ta koma cikin cikinsa sai ce to in haka ne fal aula an ya ja'ala batinha ala fihi to abin da ya fi dacewa sai ya sanya bayan hannun a bakinsa wa in kana ta yusra in ko hannun hagu ne yake yayi amfani da shi wurin dunkule hannun to kana tsahara da kalbi kafi to kuma shi ya fi dacewa da cancanta ma ya juya ne wa an yi bashi da zahiri ha yayi kokarin amfani da bayan hannun hagu din wurin taba bakin shi da Allah ya kuna bi batini ha shay'un mimma yustaqdaru min ra'iha min ra'ihati jam'il hajati wa izalatiha aw nahwi zalika don kada ya kasance a bayan hannun wato ko a cikin tafin hannun akwai abin da mutane ke kyama na wari sanadiyar shafan kashi da yayi ko sanadiyar wanke fitsari shi ne ke nufi da dab'ul hajatin wa izalata aw na hawa zalika tun kuɗa wata bukata dan kila ya kace majina da hannun hagu ya je ya yi fitsari ya taɓa azzakarinsa ya yi kashi ya wanke duburarsa kila bai goge abin da kyau kaga har yanzu akwai gudanar wari a tattare da hannunsa to kaga in zai amfani da cikin tafin hannun kaga zai mubashara da tafin hannun zuwa ga bakinsa don haka sai ce min babu aula kuma wa ahara shine dacewa ya amfani da bayan kenan inda dama ne to kaga ai da daman kuma nan yana ci ya sha to bai dace kuma a ce ya taba kazanta ya kai bakinsa ba in ko da hagu ne to ya fi dacewa ma ya juya baya saboda hannun hagunsa na taba kazanta da wani abu da ya kama da wannan fal mas'alatu salisa fi qawlihi wala taqul a a kada ka faɗi wannan sautin yace wa huwa sautun yasduru idza tamada almutafaihu fi fagaribi sauti ne da yake gangarowa da yake fitowa idan mai hamma ya ci gaba da wangala bakinsa a wurin hamma ɗin to sai wannan sautin ya fito fa idza tasma'u fa innaka tasma'u man kabasa alaihi tafa'u tafa'u kakan ji ga wanda hamma ta mai kutse ga wanda hamma ta faɗo masa to galibi kakan ji irin wannan ham irin wannan wato irin wannan sautin hamma ta zo masa fastajaba li da'ihi yatamatta bihi tafa'ub mumtaddan hatta yakhruja minhu hadha as-saut ma'ana yake nufi kakan ji irin wannan sauti ga wanda hamma ta masa kutse ta faɗo masa shi kuma ba yadda ya iya dole sai ya amsa mata haka dai hammar ta zo masa haka ta ci gaba da fitowa haka ta ci gaba da wanzuwa har sai da wannan sauti ya fito to kakan ji irin wannan sauti na a a wani hawa wa ba fi riwayat al-bukhari ya tabbata a cikin riwayar al-bukhari ha ha wato ko bi ha ha babba ke da alif da kuma ha karami abin da hakuri ko wal galibu fi halin nas amma mafi rinjaye a halin yadda mutane ke furta kalmar a ani wa hiya riwayat abi daud ita ce riwayar abu daud wannan shine abin da yazo a cikin waɗannan ruwayoyi guda biyu da ha da a din wa mithla hadha mimma yustaqbahu to a irin misalin waɗannan wuraren daga cikin abubuwa ko ababadan da ake kyama yubayyinu bima yadullu alaihi adla dalalati a cikin irin waɗannan abubuwa dai abinda ake bukata wato yana bayyana abinda yake nuni zuwa ga mafi kusanto da nuni ga abinda ake so a karantar da kai shi a cikin irin waɗannan abubuwa abinda ma da yake so ya ce ba kasafai idan kana so ka bayyana wa mutane wani abu ba musamman abin da ake kyama to ba kasafai ake so ka siffanta yadda abin yake ba kokari ake so wurin bayanin abin sai ka dan kusanto wa mutane kusa kusa ta yadda za su gane ne inda ka rusa ba sai ka yi bayanin abin ba suna cewa duk abu mai kyau to ana so ka kwatanta yadda ake yin shi amma duk abu mummuna sai dai ka yi bayanin ga yadda abin ke kasancewa amma ba tare da ka siffanta ga yadda ake ba mun fahimta misali zaka gaya mutane yadda ake daga sa hannu a wurin sallah kaga zaka ce an ce manzo Allah yana daga hannunsa ya kai su daidai da kunnan kunnuwansa to kaga yanzu sai ka kwatanta ka ce kamar haka misali ko ko ka ce kamar haka kaga yanzu mun siffanta amma yanzu kaddara za mu siffanta yadda ake hamma in na wage baki na ina fitar da wannan karan ku da kanku sai ku ce kai yadda malai ya zama wani wannan ayyan challenge challenge challenge ne misali to kakan ga wasu masu karantarwa wurin karantarwa sai su rika yin wani abun da bai kamace su soyi ba in sun takaito akan bayanin wannan abun ya wadatar kadai to shine abin da malai yake so yi ne an sai ce ani abin da nake nufi mithlu ma qulna kamar da abin da muka faɗa a baya alwarid fil hadith a a din da yazo a hadisin a a fa innahu hina idan sara bayyana bi adana dalala da a a din nan sai ya kasance shine mafi saukin hanyar da aka bayyana abin da ake nuni zuwa gare shi wallazi la yafham yumkin an yanzura fi fil nas idza tasaabu fa ya fahamu ya ce wanda bai ma gane abin da ake nufi ba a hadisin to ai kaga yana buƙatar akwai buƙatar sai ya kalli mutane idan za su yi hamma sai ya ga yaya hamma ke kasancewa kuma yaya sautin ke fitowa a hamma sai ya ce lakin sai dai layan bagi an yi zada fil bayan bi an ya kula mubayyin haka ba ya ce sai dai bai kamata a ƙara a wurin bayani ba ta yadda shi mai bayanin ya kwatanta ma yadda ake yin hamma ɗin sun mai yaftahu famma huwa yursul hadha saut ma'ana wato ya bude bakinsa ya fito da wannan sauti wurin nuna mutane wai ga yadda ake hamma ɗin fa inna hadha mimma yustaqbahu wannan yana daga cikin abin da ake kyama ba a son haka wa bayanu shari'a wa bayanu shari'a yambagi an yakuna ala akmal wajhin fil qali wal hal wanda kaga bayanin shari'a ita shari'an nan ta musulunci to ai bayanin shari'a akwai wato bukatuwa ne na ya zamanto bayanin shari'a ta zo akan wurin bayanin yadda al'amari yake gudana akan ta wata kusurin magana da hali wato bayanin shari'a ya wadatar ya wadatar akan yayi bayani na yadda al'amari yake wurin magana shari'a za ta yi magana yadda ya kamata wurin bayyana hali kuma shari'a sai ta bayyana halin yadda ya kamata ma'ana bayanin shari'a ya wadatar daga wannan والمبين أحكام الشريعة ينبغي أن يتعلق في البيان المعرض عنها شيكو مي kokarin bayanin yadda shari'a take to ana bukatun sai yayi zurfi ya daddage ya kai abun bango wurin bayanin abubuwan da ba iya gane su ba game da wannan shari'a da anna shari'ata ja'at bi abyan kalam domin ta shari'a ta zo da bayani mafi bayyanuwa mafi bayyanannan magana shari'a ba ta zo a ta hanyar dodo ba wakaza iza bayyana bi halin haka nan idan zai yi bayanin wani hali bayyana bi halin kumla sai ya bayani da halin da yake shine mafi kamala dunal waqi a dunal wuqi fi halin naqsi allati yabdali fiha an-nas al-mubayyin ala tilka sura allati yastaqbilunaha wato ba tare da ya je ba tare da ya tauye ba ba tare da ya fada cikin tawaya ba cikin tauye maganganun da ya kamata ya yi wanda zai ba mutane dama su yi kyama ko su zargi ko su aibanta mai yin bayani na irin wannan surar da su ba su son a bayyana irin haka kaga idan bai yi bayani da kyau ba ya tauye to zai ba mutane damar idan idan sun ga mutum na irin wannan bayani to sai su ga cewa ai bai kamata wani yana bayyana irin waɗannan abubuwa ba ba kasafai ake bayyana irin waɗannan abubuwa wato wannan shine tattare da abinda malam ya faɗa da wannan gaba qala al-musannif rahimahullahu al-thamin na takwas idan ta haita ila majalisin fasallim idan ka zo gurin zama to kai sallama wajalis haisu yantahi al-majlis sai ka zauna inda sahu inda majalisin yake karshe sai ka zauna a karshen wurin zama wala tajlis baina shamsi wa dhil kada ka zauna tsakanin wato rana da inuwa wala tufarriq baina ithnayn illa bi yadayhima kada kuma ka raba tsakanin mutane biyu da suke zaune sai da izinin su wala tuqim ahadan min majlisihi kada ka tada wani daga inda yake zaune wafsah liman dakhala kai kuma da kake zaune sai ka dan daga kafa ka dan matsa ma wanda ya shigo warkulillahi bihi sai ka ambaci Allah a wurin da kake zaune wa aqalluhu kafaratuhu mafi karanci kuwa sai ka yi kafara da ake karantawa na majalisi ka taƙulu sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to sai ka faɗi wannan shine abin da malai ya kawo a martani to da malai ya zo wurin bayanin sharhi sai ka ce wa qala sharih wafaqahullah ذكر المصنف وفقه الله الآداب الثامنة من الآداب العشرة وهو يتعلق بآداب المجلس أنا يا مرينا تقص daga cikin ladabobin nan guda goma shine abin da ke da alaka da ladabin zamantakewa wato ladabin zama adabul majalis ladabba da ake kiyaye su wurin zama a majalis وفيه ثمان مسائل أقوى مسألة لبدا تقص فالمسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فصلي na farko yana magana akan gabar da yace idan ka zo wurin zama kai sallama ai idza balagta majlisan wa wasalta ilayhi fa alqi salama ala ahli idan ka zo wurin zama ka iso to kai sallama ga ma'abuta wuri wa akmalu wa akmalu ilqa'i salam shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh mafi kamala kuma yadda ake yi ta sallamar shine kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama ta kaddama bayanin kamar da bayanin haka ya gabata a can farkon littafi wal mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu fi qawlihi wajlis haythu yantahi al majlis ka zauna inda majalisin yake karshen majalisi abin nufi ai ittakhid makanan lijlusuka fi man taha ilayhi al majlis ka nemi wani wurin zaman ka inda zaman inda majalisin ya kai karshe inda yake karshen majalisi ne karshen wurin zama to ka je can ka zauna kada ka zo ka tare da mutane a zazzaune ka ce sai ka zo tsakiyar su kowa ka raba tsakanin su a sai ka duba inda nan ne mutum na karshe ya zauna kai sai ka zauna ka zama kai ne na karshe idan wani ya zo shi ma ya zama shi ne na karshe idan wani ya zo wa haka za wa haka za yace fa innan nasa kanu idza jalasu in dhamma ba'dhum ila ba'd dabi'atan idan mutane sun zauna to sashen su yakan hadu da sashi ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف su larabawa a al'adarsu ba su kasance yadda suke zama ba wannan ya zauna nan gefe daban wancan ya zauna wancan gefe daban bal kanu yadda da suna mutaqaribi suna zama makusanta da juna fa idza jaa ahadu ila al majlis jalasa qariban mimman taha ilayhi al majlis idan wani ya zo wurin zama sai ya zauna kusa da inda majalisin da ya kai karshe fa idza dakhala dakhilun jalasa ba'dahu idan wani ya zo sai ya zauna bayan wannan fa idza dakhala dakhilun jalasa ba'dahu haka nan idan wani ya zo shi ma sai ya zauna bayan shi fa hadha huwa al-majlis al-muntazim alladhi yatahaqqaqu bihi hadha al-adab al-wamil fi sunnah wannan shine majalisi da yake da tsari cikakke irin wanda ya tabbatar tsarin da ya tabbatar da waɗannan ladubba da suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mane shi amma majalisul mutafarriqa amma wurin zaman da yake a rarrabe allati sarat alaiha halun nas wanda haka halin mutane yake wancan kashi da wancan duk a rarrabe suke ba a wuri ne suka dungulo ba fa laysa mimma yajri fi haba to babu buƙatar wannan neman izini kafin ka zauna a cikin irin wannan majalisi fa tajidu salatan fi majalisin kabir sai ka ga mutum uku a wani majalisi babba haka sun dan zauna a can yajlisu ahaduhum garban wa yajlisu al-akhar junuban sai kaga wannan ya zauna wannan bangaren yayi ya zauna yamma wannan ya zauna kudu fa idza dakhala al-dakhil fala ba'sa an yajlisa shimala to idan mai shigowa ya shigo shigo babu laifi ya zauna nan bangaren arewa ma'ana ka zo ga mutane uku wancan ya zauna can wancan ya zauna can to kai ka shigo ba laifi kai ma ka zauna nan tunda a rarrabe suke لأن المجلس قد تتفرق قد تفرق أحدهم domin wurin zaman mutanen da ke zaune a wurin sun rarrabu gaba daya wa huwa yatahayyar yatakayyaru minhu ma sha'a to da haka idan ya zo nan wurin sai ya zabi inda ya so kawai inda ya ga dama ya zauna sai ya zauna illa mun ta'alahu domin wurin ai bai da karshe babu wanda za a ce shine karshe wancan can wancan can to in ka zo sai ka gaza gane ina ina ne karshe saboda haka sai ka zabi inda ka ga dama sai ka zauna amma al-majlisu alladhi يسبق فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إذا بعض yace amma wurin zaman da mutane suka mannu da juna suna haɗe da juna wanda suke zaune wurin suna zaune kusa kusa da juna wane yana zama ya zauna dabra da wani wane ya zauna kusa da wani fa sunnatu hina idan an yajlisa dakhilu haythu tahal majlis to sunna anan gurin shine wanda ya shigo sai ya zauna a ƙarshen inda wurin zaman ya jiki ai fi akhirin fi akhirihi sai ya zauna a ƙarshe mimma balagahu maqamal jalisina karshen inda ya isko shi nan ne matsayi nan ne wurin zaman na karshe din zai zauna a nan gurin mas'alatu thalitha mala yace mas'ala ta uku fi qawlihi wala tajlis baina shamsi wa dhil kada ka zauna tsakanin wato rana da inuwa fi an yakuna ba'duka fi shamsi wa ba'duka fi dhil ta yadda zai zamanto wani sashi na jikinka yana cikin rana wani sashi na jikinka yana cikin inuwa yace kakai wannan inna hayil warida an zalika an abi an ibn majah domin hani da yazo akan haka cikin hadisin ibn majah isnadu hasan isnadin sa kuma wato ainihin mai kyau ne wa ruya an rawaito annahu majlisu shaytan an rawaito cewa a cikin hadisai duk da hadisan ba su inganta ba kamar da malam yace fil fil ahadis la yathbutu minha shay'un an rawaito cikin hadisan da babu wani abu da ya inganta tattare da haka cewa wai irin wannan gurin ka zauna tsakanin inuwa da rana wato wurin zaman shedan ne hadisai sun zo akan haka amma hadisan ba su inganta ba فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل إليه تبت لك النبي وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده eh cewa wannan gurin gurin zaman shedan ne to an rawaito cikin abin da isnadin sa bai inganta ba duk da cewa malamai ka duba suna fatawa da cewa haka din cewa mazaunin shedan ne hatta idan kuka duba fatawa na jannatul da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta sun karrara haka a cikin fatawarsu cewa daga cikin illar da yasa aka hana ka zauna tsakanin inuwa da rana cewa wurin zama shedan ne idan su a gurin su kamar hadisi ya inganta suna amfani da shi amma dai malam ya ce babu wani abu da ya inganta tare da haka to kuma akwai wani hadisi da al-Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace ra'aitu annabi sallallahu alaihi wasallam qa'idan fi fina'il ka'aba ba'duhu في الشمس وبعضه في الظل أو بعضه في الظل وبعضه في الشمس جاعلا يده تحت أخرى ناغا منزا الله صلى الله عليه وسلم yana zaune a farfajiyar Ka'aba bangaren jikin shi yana cikin rana bangaren jikin shi yana cikin inuwa ya ɗora hannun shi daya a saman daya wannan hadisi yana wurin Imam Al-Baihaqi a cikin sunan dinsa kuma ya ce sanadinsa ya inganta to sai malamai suka ce tun da gashi an ce annabi ya zauna kuma a tsakiyar rana ya kuma inuwa gashi kuma malamai sun ya karar ya tabbata kuma a sai a hadisi cewa annabi ya ya hana to hada waɗannan hadisai guda biyu malaman da suka dauki duk hadisan su wannan ya inganta wancan ya inganta sai suka ce ana daukan irin wannan aiki a matsayin makaruhi cewa makaruhi ne mutum ya zauna a tsakiyar rana to me annabi yayi annabi ya zauna ne a inda inuwa take har ranan ta kawo masa kawai ya je ya samu inuwa rabi jikin shi a rana rabi a'a yana zaune a wurin ne rana ta ta dagowa har inuwa ta zo kafin ya kai ga tashi sai shi Abu Hurairah sai ya ga rabin jikin annabi a cikin inuwa rabin jiki a rana ko kai ne yanzu ka zauna kana hutawa kaga a hankali a hankali za ga rana na ne tana matsowa sai kaga ka kai ga wani lokaci rabin jikinka a rana rabin jiki kana kokarin dai kai bari ƙara matsawa to a irin wannan halin ya ga annabi sai ya rawaito hadisi a amma ba wai yana da sanin sa cewa ya zauna a tsakiyar rabi rana rabi inuwa wannan abu ne da yake makaruhi ina fata mun fahimta mas'alatu rabi'a fi qawlihi wala tufarriqu bayna ithnayn illa bi idhnihima kada ka raba tsakanin mutum biyu in suna zaune sai da izinin su ai la tajlis bayna ithnayn jalasa ahaduhuma ila akhir illa bi idhnihima kada ka zauna tsakanin mutum biyu idan ɗaya ya zauna kusa da ɗayan kada ka zauna a tsakiyar su sai da izinin su da an tasta'adina bi uqudika bainahuma shine ka nemi izininka na ka zauna a tsakanin su fa innal asla an yajlisa ahaduhuma qariban min al-akhar asali shine ai ɗaya ya zauna kusa da ɗaya fa idza urida ad-dukhul bainahuma tuliba idnuhuma fil julusi idan wato mutum yana son ya shigo wato idan mutum yana son idan mutum yana son ya shigo musu to sai nemi izinin su dan ya zauna gurin su ne amma mana ya ce fa in astatahu bi muba'adatihima lam yastahiqa al-izn shar'an amma idan suka saryantar da wannan wato ladabin na suna tare sai suka saryantar da shi ta hanyar sun nisanci junansu to a nan gurin ba su cancanci a neman izinin su ba shari'a misali ɗaya ya zauna can bangaren ɗaya ya zauna can bangaren ba a manna suke wuri ɗaya ba sun bar kafa ta inda mutum biyu uku ma za su iya zama to nan gurin ba sai ka nemi izinin su ba ita mu sai ka zauna ka an yadda su adu ma ila ila ila al-akhir ila al-akhir fil qa'atin wa nahwiha kamar ɗayan su yaje ya zauna a can ƙarshe a wurin fili ne falalan guri haka qa'a shine wurin da yake mai fadi ya lautaccen guri to sai mutum ya je ya zauna a can wani lautaccen guri wa nahwiha da makamantan haka wa bainahuma maq'adani amma tsakanin wannan din da wancan akwai wurin zaman mutum biyu au maq'adun faribun ko akwai wani wuri ɗaya da wani empty space haka nan mutum ɗaya da zai iya zama to fa idza arada ahadan an yajlisa wa laysa lahu ma haqqun fil jiddi to idan wani yana so yanzu ya zo ya zauna babu wani haƙƙi cewa sai ya nemi izinin su bari mu siffanta da masallaci yanzu mutum sai ya shigo masallaci sai ya zo ya ga gasan ga wuri can tsakanin wannan da wannan akwai wurin da mutum ɗaya ma zai iya zama to babu laifi sai ya zauna a wurin misali to amma a hall ne kujerun gaba gaba ɗaya an cike su na baya an cike su na baya an cike su na baya wa haka za wa haka za sai ka zo sai ka tarar da tsakanin wani da wani akwai empty space kuma nan ne kaɗai empty space ɗin kaga bai kamata ka zo ka zauna ba dan ya kamata ka sani cewa wani ne a wurin kila wata lalura ta furta shi amma idan ya zamanto an yi abin da ake kira social distancing yanzu misali ga wannan ya zauna aka bar nan empty nan ma ya zauna aka bar wannan empty nan ma ya zauna aka bar wannan empty to idan ka zo za ka zauna a tsakaninsu za ka nemi izini ko ba za ka nemi izini ba ku nake tambaya za ka nemi izini ko ba za ka nemi izini ba za ka nemi izini saboda ada din ta bayar cewa a haka ake zama da wannan barin spaces din to bai kamata a ce kai ka zo ka zauna ba tare da ka nemi izini ba an fahimta to wannan shine abin da malam yake so ya wato ainihin bayyana mana yani dai idan an samu wata dama kafa da babu kowa a gurin kuma su ba su bukatuwa zuwa ga wannan kafar wani bai bukatuwa zuwa ga wannan kafar to babu laifi dan ka zo ka zauna ba tare da ka nemi izinin su ba to sai yace wa inna ma haqquhuma fil idni law kana mutaqarabain haƙƙin su a wurin neman izini shine in sun kasance a kusa da juna wa laysa lahu an yatalaba min ahadihima at-tanani li yajlis bainahuma haka nan kuma ba ya da hurumin ya nemi ɗaya ya matsa ko ya ɗan zakuɗa don ya zauna a tsakaninsu fa in asqatahu bil muba'adati sara al maqamu muba'an amma idan suka saryantar da wannan zaman nasu ta hanyar sun nisanci juna to yanzu shikenan wurin zaman ya zama to muba bude ya halatta kai ma ka zo ka zauna tunda sun wato rarrabu da juna ta hanyar bar wata kafa a tsakaninsu مسألة الخامسة مسألة اليد في قوله ولا تكن أحدا من مجلسه كذا كتاد ولد قول زمانسا أي بأمره بالقيام منه وتحول عنه kace ya tashi daga wurin zama a canza shi daga wani wurin zama a mai da wani mai gurbinsa bayin hal abdu idza dakhala majlisan an hana mutum idan ya zo wurin zama أن يعمل إلى جالس في موضع منه ثم يقيمه ليجلس مكانه kawai ya tafi ya samu wani wanda yake zaune a wani wurinsa ya tada shi shi ya zauna a wannan wurin malam yi urab adatar luzumuhu lahu matakar ba a san matakar matakar da ya kasance a al'adance ba ba wurin zaman wannan mutumin bane ba kamar majalisar ifta'in kamar majalisar da ake bada fatawa au ikra'in ko wurin da ake karatu au ta'limin ko wurin da ake neman ilimi wurin da ake karatu ko neman ilimi idan zama to wurin zaman na malamin ne ko shi wannan nan aka san yana zama dindindin to bai halatta ka zo ka ce mai ya tashi ba kai ka zauna ina fata an gane idan kai haka to ko shakka babu wato an yi kuskure ba a yi abin da ya dace ba fa inna sahibahum allazi alifahu wa atida julusuhu fihi ahqqu bihi min ghairihi shi wanda ke zaune a wannan gurin wanda ke zaune a wannan gurin ya riga ya saba da zama a wannan gurin to shi ya fi cancanta ya rika zama a wannan gurin sama da waninsa ina fata an gane matsalar ta salisa matsala ta shida fi kaunihi wa sahli man dakhala kadan matsa ma wanda ya shigo ai wasa'ilahu kadan buda masa فالإفصاح التوسعة الإفصاح شيني التوسعة يلوتاوى مطاوى قال تعالى الله يجي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم يا أبو نسخ إيماني إذا أكتشي لكم كزاقنا أو لنزما تو كزاقنا إن كما سي الله يزاقنا فافصحوا يفصح الله لكم ودم مطا الله يمطا ودم جنكتا ودم بولا كفا ودم maza ina ke sun dai hausar da fito ko fafsahu yafsahu Allah lakum kuma sai Allah madaukakin sarki ya daga mu ai idza qila lakum tawassahu fil majalisi idan aka ce da ku kuma a wurin zama fa tawassahu yusri Allah lakum to kuma ba dai kuma sai Allah ya buda mu wa tawsihu Allah ala jalisina idza wasfa'una an mala yace yadda Allah ke buda wa ko waɗanda suke zaune idan su ma sun buda to nau'i biyu ne a haɗu kuma tausi'un hissi tausi'un hissiyun shine budawa na kai tsaye na karara abinda za a iya gani a kafin a tashi majalisin sai an ji a jiki cewa lallai an samu jin daɗi da walwala da an yi ƙiba lahum maqam ta yadda zaman su a gurin sai su yi zama na cin jin daɗi su ji daɗi wurin zaman kaga sun ji shi iski wa yajidu fi julusihim wato raha su ji walwala da sakewa da hutu a zaman su fala yudiku ahaduhum ala ghairi ɗayan su ba zai kuntata ma ɗayan ba babu ɗaya da zai ji wani ya dame shi ko ya takura masa to wannan shine tawsiqun hissiyun wal akharu ɗayan kuma tawsiqun ma'nawiyyun shine tawsiqi yalwatawa budawa na ma'ana wato bi ulsu nufusihim za su samu natsuwar rai wantizadihim bi julusihim sannan da jin daɗin zaman su to waɗannan abubuwa guda biyu za a samu idan mutum ya ɗan kafa ko ya buɗa sakamakon wani ya ɗan zauna a wuri فالمسألة السابعة مسألة تبقي في قوله واذكر الله فيه كأما شاء الله أو الزمى والذكر الله شرعا هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما أما الله كوشيني هل توشي دكاو الله تكن زوجيا ko a halshe ko ɗaya daga cikinsu wa ya hadiru zikirullahi fil qalbi al-abd wa yashhadu taratan ambaton Allah ya zo a cikin zuciyar bawa ya kuma kawo Allah wani lokaci wa taratan yajayi bihi lisanu wani lokaci harshen shi ya gudana wurin ambaton Allah wa taratan takmulu haluhu wani lokaci ya zama to halinsa ya zama shine mafi kamala fa yakunu lisanuhu muwaqi'an li harakati qalbihi sai zama harshen yayi daidai da abin da ke cikin zuciyarsa na kawo Allah din fi izamillahi wa ijlalihi wa idarihi wurin girmama Allah da wato ainihin halartu Allah madaukakin sarki da al-izam da al-ijlal duk ma'anar su daya izam girmama Allah ijlal girmama Allah ta hanyar jalalarsa daukakarsa wa idarihi da kuma halartu Allah madaukakin sarki a cikin zuciya abin nufi bawa yakan halarto Allah ta hanyoyi guda uku ko dai ya halarto shi a zuciya ba tare da ya furta da baki ba ko ya furta da baki ba tare da zuciyar tana halartowa ba ko ya haɗe gaba ɗaya da zuciyar da bakin wannan shine akmal wannan kuma shine mafi kamala ya zama to abin da zuciyarka ta kulla na kawo Allah shi bakin ka kuma yake furtawa na halarto Allah cikin al'amari wal mas'alatu thamina mas'ala ta takwas fi qawlihi wa aqallu kafaratuhu وتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك yace mafi karancin kafarar sa a wurin da yake zaune din in zai tashi shine yace subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wa bihamdika kuma godiya ta kace ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina neman wato tuba ina tuba zuwa gare ka ai aqul أي أي أقل ما يؤتى به من ذكر الله في المجلس أن يؤتى بكفارة المجلس الواردة في الحديث النبوية أي ما في كرنت أبدا متون زي ولن ذكري إن يجي ذوني شين يزول كفارة المجلس وأن يزول أتين حديثين نما الله صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito daga hadisin Abu Huraira wannan magana akan kafaratul majlis wa lafzuha huwa al-madhkur lafazun ko shine muka ambata a baya cewa subhanakallahumma wa bihamdik ila akhir wa summiyat kafaratul majlis li'anna al-ghaliba ala majlis li'anna al-ghaliba ala ala majalis al-khalq istimaluha ala al-lagad wal galad haka ne ko istimaluha afwan wasumiyar kafaratar majalisin an kira ta da suna kafaratar majalisin ne da annal galiba ala majalisin khalq domin mafi yawan majalisoshi na mutane ishtimaluha ala lagati wal galati zaka ga sun kunshi harbowa da kuma faɗan maganganun da su ba ya sassun maganganun da ba su da fa'ida da amfani allagaru su ne maganganu wancan na faɗa wancan na faɗa wancan na faɗa duk ka tattara maganganu daga babu ɗaya daga cikin na ɗauka algalat su ne mutum ya faɗi maganar da ba haka take ba to duk majalisoshi za ka ga galibi irin haka ne to irin waɗannan lagat ɗin da galat ɗin galibi majalisoshin mutane suna tattare da waɗannan وتكون كفارة لما اقترفوه فيها sai zaman to in kai addu'a ya zama kamar wani kankara ne ga abin da mutane suka kirkira a cikin wannan majalisi na tattauna wasu wa in kana majalisu khairin shura al-itiyanu biha ko da ko majalisi ne na alkhairi to shari'a ta an shar'anta cewa dai ayi kafaratul majalis wa kanat kal khatami alayhi sai zama kamar an cika ne daga cikin abubuwa da aka tattauna a wurin na alkhairi sahha hada an nabi sallallahu alaihi wasallam haka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فمن الخطأ ما ليس لنا جسيق صافرين متاني توهم توهم توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس yadda wasu ka rudu da suka dauka cewa sun rude ko ba su fahimci abin da kyau ba shine tawahhum tawahhum shine mutum ya dauka abu kaza ne bayan ba haka abin yake ba to yadda mutane suka dauki abin cewa wai ba a yin kafaratul majlis sai a majalisin da aka zauna aka yi sabon Allah misali aka yi harbowa aka yi surutu aka yi faɗi abubuwan da ba su da kyawu to wai anan ne kawai ake yin kafaratul majlis malace fa innahu yu'ta biha mutlaqan a'a ana yin kafaratul majlis kai tsaye waju'ila li hadha waju'ila laha hadha al-ism mulahazatan li halil khalqi fi majalisihim an sanya mata kafaratul majlis ne ba dan komai ba sai dan lura da kulawa da duba ga halin mutane a wuraren zaman su yadda mutane suke a wuraren zaman su dole ne zai wahala idan kaga an zauna to sai kaga akwai ɗan matsaloli da na zunubai da ba za a iya rasawa ba ko da ko kai kadai ka zauna kai shiru maka hankali ba zai kai zunubi dan wata za ta wuce ka kalle ta ko kuma kai ta tunani ko ka fara tunanin jin haushin wani ko duka dai ba za ka rasa irin wannan abubuwa ba to sai kai kafaratul majlis kan musalli wa faqahullah at-tasi'u yace a'til tariqa haqqahu fa hudda basaraka wa kuffa al'adha wa rudda as-salam وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال يجي نترى شيني أعطي الطريق حقه كبير وهنيا حكينتا لدبي نترى شيني كبير وهنيا حكينتا فغض بصرك رنت غننك هو كرج غننك malamai suna fassara gaddul basar ba runtsa ido ba in ka runtsa ido ayu al'amari ya lalace to ragewa ne kamar da yace wa ghadud min sautik ka rage sautinka ba ka daina magana ba kwata-kwata don kattun basar shi ne rage gani ba wai a runce ido gaba ɗaya ba don kar ayi shari'a ba za ta ka runce ido ba akwai fitattuwa za ka ce ka rage kamar da cewa ka min sautin ka rage sautinka to gaddu basarika ka gudda basarika sai ka rage ganinka ma'ana kada ka yi kalle-kalle wa kuffa al'aba kuma ka kame daga cutarwa kada ka cutar wa rudda salam duk wanda ya wuce maka sallama to ka maida na daga cikin hakkin hanya wa amur bil'urfi bil ma'rufi ka kuma yi umarni da dukkan abin da yake al-ma'ruf abin da shari'a ta yadda take so a yi wannan anil munkar ka kuma hannu daga dukkan abin da shari'a ta ki ba ta so a aikata قال الشارع وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله الآداب التاسعة من الآداب العشرة وهو يتعلق بآداب الطريق ما لا يهم بشنا ترى شين أبدا كده علاقة لدبا حنيا وفيه خمس مسائل akwai matsaloli da zai tattauna a kan su guda biyar matsalatar wula fi kauri a tsakani ka haƙƙahu ka bai wa hanya haƙƙinta ma da cewa haka huwa al'asulun jami'in fi adabi wannan shine asali da ya tattara gaba ɗaya a ladubba gaba ɗaya wannan shine asali jami'in fi adabi da ya tattaru a kan ladubbansa asalin shine wannan duk sauran wa huwa yantazimu fihi ma zikira ba'dahu shi ya kunshi ya ɗauki tsarin abin da aka ambata bayansa cewa kaddun da yake haka wannan shine asali to duk abin da ya zo bayan wannan yana cikin ladubban bai da ba ita wannan hanyar haƙƙinta wa gairuhu bi malamin da ma wasu ladubban da ba ambata ba duk suna karkashin ladabin farko shine gaddun tariq haqqahu wato yana so ya ce maka wannan magana da yace a'ati tariqa haqqahu ka bai wa hanya hanya haƙƙinta to duk wani abin da aka ambata a bayan wannan da ma abin da ba a faɗa ba daga cikin ladubban hanya ɗin to dai ya shiga ƙarƙashin wannan yana cikin tsarin wannan wa haƙƙu tariq huwa ma tabbata lahu wa lazima farq haƙƙin hanya kuwa shine abin da ya tabbata ga ita hanyar kuma ya cancanci mutum yayi at-tariqu ma'rifatihi الدليل الشرعي الطريق هنيا معرف سنة تقوى شين دليل شرعي واتو دليل الشرعي إذا ما دليلي نشريعة شيك أبنوني الشريعة شريعة تسيمك أبوك باشيني هنيا وأرخ المرعي لكما أبندش واتو زمن تكيوا يكيا يشيوا وانا شيني هنيا الشريعة هنيا دبان أعرفي هنيا دبان إلا طريق جهنم كاك أيبا هنيا بجي تبوشيوا a hanya ce amma kuma a shari'ance a urfi kuma sai mu ce hanya zuwa anguwan dosa to ita tariq sanin ta shine abinda dalili ya nuna na shari'a da kuma abinda urfi ya tabbatar na yau da gobe wal adabu fi tariq la dubba a cikin wato hanya idabu haqihi ba wa hanya haƙƙinta ai bazaruhu wal qiyamu bihi shine yi da kuma tsayuwa akan haka din dogewa da dagewa wurin ba ba ita hanya haƙƙinta da kuma tsayuwa akan ba ta haƙƙinta din فما ثبت أنه من حق الطريق بطريق الشرعي أو بطريق العرفي lazima bazaluhu wal qiyamu bihi duk abin da ya tabbata cewa wannan hakkin hanya ne wannan ya tabbata ta hanyar shari'a ne ko ya tabbata ta hanyar urfi ne to ya zama tabbas ya lazumci mutum ya dage yayi kuma ya tsayu akan aikatawa din wa mimma yandarju fi hadha al-asr al-ma'mur bihi yana daga cikin abin da ke tahowa karkashin wannan asalin da aka yi umarni na ayi ma ta'arafa alaihi al-khalqu من أحكام الطريق المقررة في أنظمة البلديات على اختلاف البلدان ما لا yake cewa yana daga cikin abin da yake shiga karkashin wannan asali da aka yi umarni a yi shine ma ta'arafa alaihi al-khalqu min ahkam at-tariq abinda mutane suka sani na yau da gobe na abin da ya shafi haƙoƙi na hukunce-hukuncen hanya al-muqarrara waɗanda suke tabbace taskace fi an zimatin baladiyyat a tsari ko kuma a tsari na wato garuruwa alaxilafin buldan gwargwadon da ya sabanin yadda garuruwa suke wancan tsarin wancan gari yadda suke suka ba da tsarin hukunce-hukunce na hanya daban yadda wancan gari suka ba da tsarin hukunce-hukuncensu na hanya daban yanzu mu a najeriya tuki a dama ake yin sako a dama ne amma in ka je wani ƙasa sai ka ga a hagu ne hanyar da muke bi wurin zuwa su a wata ƙasa nan ne wurin dawowa hanyar da muke bi wurin dawowa su a wata ƙasa nan ne wurin zuwa so haƙoƙi na hanya yana bambanta gwargwadon yadda ƙasa da ƙasa suka sassaɓa to yana daga cikin tsarin kowace ƙasa ga yadda ta tsara na haƙƙi na hanya wajibi ne mutane su kiyaye wannan fa innaha min jumlati ma qabata lit-tariq wannan yana daga cikin wato jumlar abin da ya tabbata na haƙƙi na hanya wala zima salikina lahu bi tariqil urfi al mustaqirra inda nas duk abin da ya tabbata yana daga cikin jumlar abin da ya tabbata na haƙƙin hanya kuma ya lazimci dukkanin waɗanda suke bin hanyar ta hanyar urfi sun sani wanda ya tabbata a gurinsu cewa sun sani yau da gobe sun san yadda za su rika kulawa da waɗannan haƙoƙi to irin wannan ya tabbata a gare su fa yakunu laziman lil sai zama tilas ne ga mutum ya kiyaye su da annahu min jumlati ma yandarju fi isa'i tariqa haqqahu don yana daga cikin jumlar abinda ya taho na baiwa hanya hakkinsa to duk abinda urfin mutane ya bayas zuwa ga cewa wannan shine haƙi na hanya a kiyaye shi to yana daga cikin jumlar abinda ya taho na cewa wannan haƙi ne na hanya to wajibi ne ko mutane su kiyaye wa ya azamu hadha idza ta'allaka bi hifzi haqqi ghayri kuma abin da ke ƙara wato yana ƙara girma abin yana ƙara girmama idan ma yana da alaƙa da haƙƙin wani fa innahu yakunu mutalaban fi dimmatihi ma afsadahu aw atlafahu min haƙƙin muslimina fi domin a cikin irin haka mutum yakan zamanto za a bi shi bashi za a nemi ya biya abin da yake ƙarƙashin kulawarsa ko ƙarƙashin zimmarsa na abin da ya bannatar ko abin da ya lalatar na haƙƙin musulmai li'annahu min al-amwal al-amma domin wannan abin yana daga cikin dukiyoyi na gama gari kowa da kowa allati yashtariku al-muslimuna fi manfa'atiha wanda kowa da kowa yana amfanuwa da wannan saboda haka idan akwai wani haƙƙi tattare da haƙƙin hanya din wanda dukkan musulmai sun yi musharaka a kansa to idan mutum ya bannatar ko ya asararsa ko ya lalatar to ana sanya shi sai ya biya domin abu ne da kowa da kowa ya yi musharaka a kansa sai ya ce wal ikhlalu bi shay'in minha wal idraru bihi min adad al qiyam bi haqqi al tariq al mulhi anhu shar'an sai yake cewa sakaci da banna da kawo baraka da wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwa da kuma cutatar da wannan abu ko banna tashi yana na saboda rashin tsayuwa akan bada haƙƙin to wannan yana daga cikin rashin tsayuwa na bada haƙƙi wanda shari'a ta hana na ba ta gane fal ikhlalu bi shay'in minha wal idraru bihi min adam al qiyam bi haqqi tariq idan mutum ya sakaci ya banna ya lalatar ya kuma wato cutar da wannan abu ya lalata bata shi ya kawo banna ga wannan abu to wannan sakamakon rashin tsayuwa da haƙƙi na hanya wacce shari'a ta yi umarni da shi a shari'ance to wannan sai bayi zuwa ga yi masa hukunci ko na makamancin wannan wa minan nakas albayyin fi ma'rifati ahkamish shar'i yana daga cikin tawaya bayyananniya illa bayyananniya wurin sanin hukunce hukunce na shari'a anna kathiran min almutakallimina fi ahkamihi la tajuzu maqalatihim bayan shay'in ja'a bihi dalil duna tanzilihi ala alwaqi' da yawa daga cikin mutakallimina fi ahkami fi ahkamihi malamai masana masu magana game da abin da ya shafi hukunce hukunce na hanya ko hukunce hukunce na at-tariq din malai ce la tajuzu maqalatihim la tujawizu maqalatihim afwan zaka ga maganganun su ba sa wuce bayanin shay'in ja'a bihi dalil ba sa wuce yin bayani akan abin da dalili kawai ya zo da shi sai su tike anan duna tanzilihi alal waqi' ba tare da sun dauki abin ba sun saukar da shi akan abin da yake faruwa yau da gobe idan aya ta zo ta yi magana akan abu kaza in hadisi ya zo yi magana akan abu kaza sai su yi bayanin ayar su yi bayanin hadisin sai su ja su baya ba tare da sun dauke shi sun kai shi masaukin waƙi ba yadda kuma mutane ke yi sai su ɗauko ayar su yi aiki da ita a can ko su ɗauko hadisin su yi aiki da ita a can ba sa yin wannan sai dai su takaito a kan aya kawai to wannan malam yake cewa fa ka annal adilla samma yace kaman kai ka ce dalilan aya ko hadisi kai ka ce kaman kurame ne kawai la tastawiba ma yatajaddadu fi ahkamin nas wa tudhiqu anhu kai ka ce kurame ne shiru suke kawai ba sa gamewa cikin abin da yake sabuntuwa na halin mutane sai zamanto wato dalilan sun kwantatu daga barin yin bayani akan wani abu da ke ketare haka ne wa man a'amala nazarahu fi ahkamish shar'i kaffa mala yace duk wanda ya tsaya bincikensa yayi aiki wurin bincikensa ya zauna ya yayi bincike sosai da sosai akan hukunce-hukunce na shari'a gaba daya وقف على ما يفي ببيان احكام الشرع فيما يتجدد للناس في ابواب السياسه to lalle ko shaka babu zai riski abinda yayi bayani shafiyan abinda yayi bayani cikakken bayani na hukunce hukuncen shari'a cikin abin da yake sabuntuwa ga mutane a babuka na siyasa aw ne iktisad ko abin da ya shafi tattalin arziki aw thaqafa ko abin da ya shafi wayewa na zamani civilization kenan a turance aw ijtima ko abin da ya shafi wato ijtima taro na mutane cikin abin da ake yin shi a dogule to dukkan wanda ya zurfafa bincikensa cikin hukunce-hukunce na shari'a gaba daya to lalle zai kai ga cewa ya gane bayani na hukunce-hukunce ya wadatar shafiyan cikin abin da yake sabuntuwa na abubuwan da suka shafi babukan siyasa da tattalin arziki da wayewa da abin da ya shafi al'umma gaba daya aukai da zalika ko wani abin da yake ba wannan ba lakin na kusura nazarin mutakallimi na fi'il sai dai tawayar binciken masu wato magana a cikin ilimi an istibanati makalulul adillati shar'iyya tawayar binciken su wurin bayyana abin da yake dunkule na dalilai na shari'a sayyara bina manyan tabibul qaba'ir wannan shi ya kai wani daga cikin mu a yau zaka ga yawaye gari yana mai yana hallata abubuwan da suke ba a bukatar su cikin al'umma yana cewa a aikata su kawai ba komai bane ba ayi tunda babu wani dalili da yazo na asali da yace kada ayi su saliman laha sai zanto yana haifar da baraka sanadiyan waɗannan abubuwa mutawahhiman a cikin rudunsa yana ganin cewa annal qiyama bidalika fadilatun cewa ma a tsaya wurin nuna cewa mutane a basu su aikata abin da sun ga dama wani abu ne ma da yake da da ake da bukatar sa wa yuzri ala man yalzam yaltazimu biha wafa'an bi haqqi ma dalla alayhi shar sai waye gari kuma yana aibantawa yana tuhuma yana zargi yana ganin laifin wanda ma duk ya tsaya wurin kulawa da cika haƙƙi na abin da shari'a ta yi nuni zuwa gare shi fi usulihi na usulin wannan abin wa haƙa'iƙi da abubuwan da suke haƙa'iƙi ne nashi wa in tajaddada suwaruhu ko da kuwa suran abin sun sabuntu wa muta'allaqatuhu da dukkan ababen ababen da suke da alaka da wannan abu ko da kuwa sun sabuntu malai ce fai zaka rata ayatan idan dai ka zaka karanta wata aya aw hadithan ko zaka karanta wani hadisi fa ahsin fahamaha bi ma'rifati ma yandariju fiha mimma qurra fi kutubi ahli al-ilm to ka tabbatar da ka kyautata karatunka ga ayan nan ka kyautata karatunka ga hadisin nan ta hanyar sanin bibiyar abin da ya taho cikin abin da aka rubuta na littattafan malamai ka ƙara fara da ilimin ka wurin binciken bayanin da malamai suka yi wa ma ulhika bihi mimma yatajaddadu fi ahwalin nas da dukkan abin da ake hada shi da shi cikin ababadan da suke sabuntuwa na halin mutane na yau da gobe hawadin waɗanda kila asalin su babu nasi aya ko hadisi amma yau da gobe yasa ake iya istinbadin wata aya ko hadisi a fitar da hukunci akan waɗannan abubuwa wala ajazu an haba ja'ala min al-maqalat ar-ra'ija kasawa daga yin irin haka zurfafawa wurin bincike da faɗaɗawa wurin duba littattafan malamai shi kan sanya wasu maganganu masu muhimmanci الزعم بأن المسلمين يفتقرون إلى النظام كذا أو نظام كذا مما لا توجد في زعمهم سيسا أرأي cewa ai musulmai yanzu ba sa bukatar tsari kaza ko tsari kaza cikin abin da ba a samu ba a raya wasu ba wai ba a samu wannan a asali na shari'a a haka ba walau haqqaqu wa kana nafi'an lakanat usuluhu fi shar'i da sun tabbatar kuma yana da amfani ai da asalin haka ya zama a shari'a fa in lam yakun nafi'an in bai zanto abu ne mai amfani ba to ai fa inna shar fa inna fa inna shar'a min mubari'un to ai shari'a ba ruwan sa da shi saboda in abu ne mai amfani ai da ya tabbata a shari'a in kuma ba mai amfani bane to me amfanin shari'a kan shi to me yasa ai ta cewa mutane sai sun yi kaza a basu kawai su aikata abin da zo da dama wala khaira fihi lil muslimina babu alkhairi a cikin sa ga musulmai wa in tawahama ahaduhum minhum manfa'atahu lahum ko da ko ɗayan ya ga yana ganin cewa ai akwai amfani shi ga musulmai to babu dai alkhairi tattare da haka tunda babu asali haka a shari'a shari'a ba ta magana akai haka ba da aka kyale mutane kawai yadda suka ga dama su to akwai masu irin wannan rudu wal mas'alatu thaniya thaniya mas'ala ta biyu fi qawlihi fa gudda basaraka karin wato ka rage ganinka wa hadha shar'un fi tafdil i'ta'i tariq haqqahu wannan shine farkon wato wa haza shuru'u wannan farawa ne bi tafsir wurin bayani dalla dalla daki daki na ida'i tariqa haqqahu nau abin da shafi haƙƙin hanya faminhu daga ciki shine gaddul basari shine wato rage gani fihi a cikin wato abin da hanya wa huwa ijla'uhu wa habasuhu wa adamu itlaqu itlaqihi shine ya kasa kasa da ganinka da tsara ganin da kuma barin leke ka bayar da ganin ka zuwa ga abubuwa to shi ake nufi da gaddul basar mala yace fa min adami tare yana daga cikin dubban hanya an tabudda basaraka shine ka rage ganin ka hadisan lahu kana mai tsara ganin mudniyan lahu kana mai kasa kasa da shi ghayra mursilin basaraka yamin yamnatan wa yasratan kazanto ba mai sake ganin ka ba dama hagu ko ina kai ta kallo kawai fa in hadha fi'lun madhmum mana yace wannan aiki ne da yake abin zargi ba a bukatar shi fa inna lin nas hurma mutane suna da wato wato alfarmar su mutane suna da wani wani abin da kada ka kada ka keta musu wannan hurumin su wato mutane suna da wannan hurumin wa qad yabduru min ahadihim khallatun la yahibbu an yadkhala alaiha ahadun wani lokaci kakan ga wani yana samun wata yar baraka ta yadda bai son wani ya ga wannan barakar tashi fayakabu bika an tabudda basaraka ilayhi to sai abin ya zama yayi muni a gare ka idan ka leka mashi wannan alfarmar da baya so ka gani so da dama ba ga wani bai so yana da koyi wani abin da bai so a leka to in ka ce kai komai sai ka rika sa ido kana kallo kana lekawa to za ka kece alfarmar da bai so ka gani zid ala haba yace ka dada akan wannan anna man ittaka basaruhu kana kaman yamuddu hibalan hibalan yajlibu biha sharra ilayhi wato in ka kara akan wannan sai ya zama kamar duk mutumin da ke son ya rika kalle-kalle sai ya leko can sai ya leko can sai ya leko can to tamka yake da wanda ke jefa igiya da za ta jawo mashi shari zuwa gare shi to kamar haka ne ganin ka da kake lekawa to zai je gano maka abin da bai kamata ka gani ba so da dama masu irin wannan kalle-kallen sai sun yi suka tana ka ai da ma dai ban leko wallahi ban so in ga wannan abu da ma ban so bai kamata ka yi irin wannan leke-leke ba فإنه يختلف هنا على شيء وهناك على شيء سيكا يا ليك أنا يكلونا يا ليك أسن يكلونا ويقول في هذا أو ذاك شر ويصل إلى قلبه بنظره sai zama a cikin ko a nan ko a can sai ya je ya ga sharrin da abin zai tsaya a zuciyarsa kullum yana tunanin wannan abin yana kai ni dai da dai ban ga wannan abu abin sai ya ta damun shi a zuciya sai abin ya zauna ya zauna a zuciyarsa bi khilafi ma habasa nazari sabanin nazarahu sabanin wanda ya ya kare ganin shi wa adnahu ya kuma yi kasa kasa da shi wa gaddahu ya rage shi fa mashafi tarihi hadisan basarahu ya dinga tafiya a hanyarsa ya dinsa ganin sa ma'ana ya rage ganin sa ba tare da yayi ta kalle kalle ba fi kitabin tawabin a cikin littafin tawabin ibn qudama ya zo cewa anna rajulan dakhala ila ahadi salihina wani mutum ya zo cikin wurin daya daga cikin mutanen kwarai fajalasa ilayhi sai ya zauna wurin sa thumma rafa'a basarahu ila faqati baiti sai ya daga ya kalli kaman silin ko rufin da aka yi fa zakara lahu anna saqafa albayt yushaku an yasquta sai ya ga wannan bawan Allah yace a bawan Allah ga rufin ɗinka yana so ya fado silin yana dab da zai fado inni faqala sai shi wannan bawan Allah na kwarai din sai yace inni lam arfa'a ra'asi ilayhi min muddati kaza wa kaza yace ni da ka ganna nan ban taba daga kaina na kalli wannan silin din ba tun tsawon lokaci kaza da kaza kila watanni ne ko adadin shekaru ne saboda bai son ya kalli abin da bai da bukatar kallon sa kala ibnu qudama sai ibnu qudama yace wa kanu yakrahuna fudulan nabara kama yakrahuna fudulan kalam su magabata sun kasance suna kyamar kallon abin da bai kamata su kalla ba inda idan su bai kamata ya je ba idan ka ta fudulan nazara shine kallon abin da bai da fa'ida a kalle ka kalla asali akwai abin da yake haƙƙi ne a gare ka kalla to abin da ke ɗoruwa akan wannan wanda baka da buƙatar kallonsa to suna kyamatar kallon abin da ba su buƙatar kallonsa kama ya karahu na fudular kalam kamar yadda suke kyamatar furta abin da ba su da buƙatar furtawa suna rage maganganunsu suna rage kallonsu kamar yadda suke rage maganganunsu ai yakrahuna ma yazidu anil haja min an-nazari kama yukrahu ma yazidu anil haja min al-kalam suna kyamatar abin da ya dadu na ganin su kamar yadda suke kyamatar abin da ya dadu na maganganun su لأنه من أسباب فساد القلوب domin yana daga cikin abubuwan da suke sababa wato bacin zuciya ko lalacewarta wa huwa min mawarid ilaliha wannan ko yana daga cikin hanyoyi da suke bayuwa zuwa ga illolin da ya sa ba a son a rika waɗannan kalle-kalle ɗin alama ba su kawo ibn qayyim fi igasatul lahfan wa ghairihi a gwargwadon da yadda ibn qayyim ya bayanin haka a cikin littafin sa igasatul lahfan da wasunsa malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi haqqut tariq ko wani abu makamancin wannan na rinci gani ko wani abu makamancin wannan masalatu salisa matsala ta uku fi kaulihi wa kuffa al'aba ya kuma kiyaye cutatarwa duk wata kazanta ya kiyaye ta wal aba ko isalu ma yukrahu shine sayan sa sa wato isar da abin da zai cutar da mutane isar da abin da ba a so faman awsala ila ahadin shay'an yukrahu faqad azahu dukkan wanda ya sadar da abin da ake kyamata zuwa ga wani to wannan ko shakka babu ya cutatar da shi wal abdu ma'murun bi kaffi azabu shi dai mutum an umurce shi da ya kiyaye dukkan cutarsa ay manihi wa habsihi ya tsare ya kiyaye wala ya ta'arradu li ahadin fi tariqi bisu'in kada ya bijirawa wani cuta a hanya ومسألة الرابعة مسألة تهد في قوله ورد السلام أي أجب المسلم عليك كأمسى مولي يمك سلم إذا ألقى عليك السلام إذا يمك سلم ورد السلام كما تقدم سلمكم ميد سلم كما يدى قبات أتم بياني واجب إجماعا ما لم يسكت شيء كما تقدم واجب إجماعا سوى واجبين إجماع العلماء yin sallah abin yin sallama mustahabbi ne amma mai shi ta wajibi ne kamar da aka nakalto ijma'i nakalahu ibnu abdul barr wa ghairihi ibnu abdul barr da cikin manyan manyan malaman malikiya yayo nakali da wasu sa akan cewa lalle wajibi ne a mayar da sallama wal mas'alatu al khamisa mas'ala ta biyar fi qawlihi wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar kai umarni da kyakkyawa kai hani ga mummuna sai ce fa ta'muru bil ma'ruf bil haqqi alayhi wat targhib fihi wato kai umarni da kyakkyawa ta hanyar kwadaitarwa a aikata da kuma wato ka zaburar kuma ka kwadaitar akan aikata ne wa tanha 'anil munkar bizzajri anhu wat tarhib minhu sannan kuma kai hade ga mummuna ta hanyar tsawatarwa ga barin aikata mummuna da kuma tsoratar da mutane game da in aka aikata kuma ga wato zulubin da za a samu ko ga matsalar da za ta faru sai malai ce wa haqqut tariq al madhkur huna khamsu khamsatu anwa'i yace to kaga haƙƙin hanya da aka ambata anan nau'i guda biyar ne ahaduha gaddul basari kayan shine rage gani wa saniha kaffu da aba na biyu shine kamewa daga cututarwa wa salisuha raddu salam na uku shine mayar da sallama wa rabi'uha al'amru bil ma'ruf na hudu shine umurni da kyakkyawa wa khamisuha an-nahyi 'anil munkar na biyar shine hani daga aikata mummuna وهن مذكورات في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في حج الطريق وأن أبا بليغ دابير تلك نصها أم بجيس أتشين حديثا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أتشين بخاري da muslim game da abin da ya shafi hakkin hanya قال المصنف وفقه الله الحاشر نقوم مالك cewa. ilbasul jamila min athiyabi ka sanya kyakkyawa daga cikin tufafinka in za ka sa ka sa mai kyau wa afdaluha al abyad mafifici cikin tufafi ana son farare wala tujawiz ka abaika sufula kada ka wuce wato idan sawunka a ƙasa ƙasa ta ƙasa kada ka wuce idan sawu wabda bi yaminika lubsan wa bi shimalika khal'an ka fara da dama wurin sawa ka fara ka kuma fara da hagu wurin sancewa wurin cirewa ka cire hagu kamar da ya fara sai shi kamar bi hamdillah wannan martani a nan ya kare sai share wa fafahullah zakar musallin wa fafahullah al'adab al'ashira min al'adab al'ashirati wa huwa yata'allaqu bi adabil libas yana da alaka da abin da shafi da dubban sanya kaya wa fi khamsu masail akwai mas'aloli guda biyar mas'ala ta farko yace wato ilbasul jamil min athiyabi ka sanya mai kyau daga cikin tufafinka amiran bi lubsul jamil min athiyabi wato an yi umarni wato na a sanya kaya masu kyau umarni ne na a sanya kaya masu kyau wasiyabu abin da ake ce masu yamu jam'u saubin jam'i ne na sau wa huwa ismu lima yulbasu ala shay'in min al-badani suna ne na abin da ake sanyawa akan abu na jiki abin da jiki zai sanya duk abin da za a sanya a jiki shine ake ce ma sau kalqanis aw imama kamar riga ko rawani وكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا duk abin da ake sanya shi a ciki ana ce mashi thawb sunya thawban li'annahu yusabu ilayhi an kira shi da athawbu domin ana dawowa zuwa gare shi ay yurjau ilayhi ana dawowa zuwa gare shi fa yalbusu marratan ba'da marra sai a sa wani lokaci a ƙara sawa lokaci bayan sai aka aka kira shi da suna wato athawb domin mutane suna amfani da shi yau da gobe shi yasa Allah ya ce mun sanya ɗakin Allah mafabatan minna saboda ya zamanto wurin komawa yau da gobe in ka je sai ka je ka ƙara komawa sai zama mafabatan kaga wato koma koma ga mutane ya zamanto duk wanda yaje sai ya je ya koma to shine daga nan aka samu afsawu din wato nuna arruju'u kai da ko komowa wal jamilu min athiyab al mustahsan shar'an aw urfan duk abin da aka kira shi suna al jamil na tufafi shine abin da ke da kyau a shari'a kuma a urfi ma abu ne kyau ولبسه تغطية البدن أو بعضه به لبسه كما شيء رفع جكم gaba daya ko rufe wani bangare na jikin matsala ta biyu fi kauli wa afdaluha al-abyad abinda aka fi so a cikin tufafi fari sai ce fa huwa al-mufaddal min ha shar'an wa tab'an shine aka fifita a shari'ance kuma a dabi'ance an fifita haka din fal abyad sayyidul alwan fari shine shugaban launuka فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به ita shari'a sai ta zabe shi dan gabatarwa wurin abubuwa da aka yi abin da aka yi umarni na a saka yamma yuttakhadhu min al-thiyab cikin ababadan da ake daukar su a matsayin abin sakawa to sai shari'a ta zabi fari sai ta ce shine afdal din daga cikin abin da shari'a ta zaba sahha bi dalika al-hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ilbasul bayaba ya inganta daga hadisin samara wanda al-imam an-nasa'i da al-imam hakim an-nisaburi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya fari yace a wani wuri yace aksiru min siyabikum al-baydi wa kaffiru fiha mautakum ku yawaita sanya farare kuma ku rufe mamatanku da farare idan sun mutu shi yasa muke gani idan mutum ya mutu galibi ana sanya masa fari ne amma yanzu da zaka sa bulu a matsayin da kafani ko yalo abin nan duk da malamai suna magana akan sa yalo gaba ɗayansa ko a sanya azra ko a sanya awara ko a sanya wani kala dai to ba yi laifi ba fa amma abin da aka so a sunnance shine a sanya laifi a sanya fari an yi wa manzala sallallahu alaihi kafari da farin tufafi ne layi layi ne ratsin wata kala a cikin abu an gane ko shine aka yi wa manzo Allah da kafari da shi don haka an samu da kafari fari sai aka samu wani mai wani layi layi kuma aka hada wannan yana da kyau haka wal malbus min al bayad masa hasanahu al urf ko abinda ake sanyawa na fari din shine abinda wato urfi yace wannan abu ne mai kyau dole mastaqbahu banda wanda urbi ya ce ba ma son wannan duk wanda urbi ya ce wannan muka zaba ba ma son wancan to shine abin da ake so wal urfu yakhtalifu urfin kuma ya bambanta ya saba da ikhtilafil azmina wal amkina ya saba zamani da wuri waccan kasan abinda su suka fahimta a matsayin shine kaza daban da can kasan daban da can kasan za ku ga wasu su kayan su farare ne wasu kuma kayan su ƙananan kaya ne kaga urfi yana bambanta wannan فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا yace yana daga cikin abin yabo abinda ake bukata abinda ake yabo a urufin mu a nahiyar mu kuturina nahiya yake magana a yankin mu mu abin yabo anan mimma yalbasuhu ar-rajul na daga abinda mazaje ke sakawa ko mutum ke sakawa bisa al'ada shine bayaza shine fari saboda yana magana a Saudiya ne ai ko dan Saudiya ne to shi a wurin su daga cikin abinda na yabo idan aka saka ka sa fari shine sai a ganka a ce kayi kyau a yabe ka to shine a sanya fari an yalbisa amamatahu aw thawbahu mutum ya sanya rawaninsa ko ya sanya tufafinsa dole bishtihi aw yazaihi ba bishti ba bishti shine wata wata riga wata riga mai kauri wanda ba ta da hannu kaman zani mai kauri kawai mutum ya rubuta da shi kawai haka to shine bishti ya zama to kuma ba farin ba aw yazaihi ko takalminsa ya sanya irin wannan takalmin nan dogo sannan kuma ya kawo mayafi kaman bargo na sanyi ya lulluba to kaga idan mutum yayi wannan su a gurin su sai a ce kai wannan wani irin shiga ne wannan shi yasa ya ce fa inna nasu yastakbahu da zalika idan mutum ya irin wannan shiga sai a rika kyamatar haka ko mu yanzu idan ga mutum ya dunkulo bargo da wani ma kama kan takalmi yana tafiya ai sai ka ganci a wani lafiya yana fata to su ma haka ne misali saboda haka fa yajri fi ma yalbasu من البياض فيما جرى العرف بمدله فيه دون ما استقباه ذاك dai sai abinda ake sakawa na farin sai ya gudana cikin abinda urfi yake gudana na yabo na in an sa irin wannan abin a urfi shi ake yabo a gare shi banda abinda mutane ko urfin yake kyamata ba a son haka wa inna al'arafu tur'a domin su wato larabawa suna da kulawa da abin da ya shafi hurufinsu ko kulawa da abin da ya shafi wato ainihin ɗabi'arsu wata jarid a hakamu waƙafa waƙaha kuma hukunce-hukunce suna gudana ne daidai da yadda urufin yake haka hukunce-hukunce suke gudana matsalar da tsalika fi kaunihi wala tujawiz ka wala tujawiz ko wala yujawiz afwan wala yujawiz ka abaika sufula to kada tufafin kuma ya wuce idan sawunka na ƙasa idan sawunka na ƙasa kada tufafin ya wuce nan an gane ku zikiral muntaha saw sufulan malam yace anan ya ambaci inda tufafin ya kamata su tuki a ta can ƙasa wahawar ka'abani su ne abin da ake kira da ka'abani wato ko idan sawun وهما العظمان الناتئان سوني wasu kasusuwa guda biyu da suka bankwaro asfalar rijil daga ƙasan ƙafa inda multakal qadam bisaki inda ƙauri da ƙafa suka haɗu wato malam dai so yake ta maka ta'aribi har sai ka gane inda waɗannan kasusuwan suke inda ƙauri da ƙafa suka haɗu to a can zaka samu waɗannan kasusuwan guda biyu da suka bankwaro wa kullu rijlin laha ka'abani duk kafa tana da waɗannan idan sawun guda biyu fi a sahi kauri a halin gaba wannan shine mafi ingancin malaman masana gaba a hadu ma baqiyan wal akharu zahirun ɗaya shine a ciki ɗayan kuma shine a waje fahimtar yi lubusun tsawo sufulan ilal ka'abai don haka sai sanya kaya in dai ƙasa ne to sai ya ƙari ke zuwa ga waɗannan idan tsawo ɗin wa mahalluhu halin ikhtiyar duna al-ikram mahallin sa kuwa shine hakan ya faru halin kana so kai hakan ba wai baka so ba wani dalili ne ya sanya sai ya wuce kafa idan sawu to shari'a ba ta kallon wannan amma ya zamanto kana sane ka saki kayan ka su wuce waɗannan wurare to kayi ne amma in dai ittirab ne wani dalili ya sanya sai ya wuce din wannan shari'a ba ta baka laifi ka kauna saubihi ya tasaffadu duna ka abaihi inda nuzulihi sajida kamar yadda ya zanto tufafinsa yana sassauka ƙasa da idan sawu din lokacin da ya sunkuya ya farfacen da ya sujada lokacin da ya sujada sai zaman to rigansa ko wandonsa duk zai kai har ƙasa ya ja to kaga wannan babu ne domin wato ba da son ka bane hakan ya kasance aw da hawa zalika ko wani abu kamancin wannan aw kaunin amal alladhi huwa fihi yahtaju adatan ila isbaghi thiyabi alayhi ko kuma aikin da yake yi a al'adance yana buƙatar mutum sai ya ja wandon shi ko rigar shi ya kai ƙasa sosai kalmustasgilina fil umuri tibbiya kamar waɗanda suke shagaltuwa wurin abin da ya shafi aikin likitanci wa nahwiha da makamantansu mimman yataruna ila zalika fil amakin al mukhassasati lil adawi wa ghayriha cikin abin da suke tunkuduwa zuwa da haka in dole kasa sai sun yi haka din rigar ta je kasa a wuraren da suke aiki wanda aka keɓanci ya keɓanci ɗakin wurin ba da magani kamar asibitoci ko wani abu makamancin wannan laptops ne za a sa sai an ja ta kai can kasa ko ko tiyata suit ne da za a saka ko ko kaza da kaza to idan duk dalili ya sa dole sai ya rufe har can kasa din domin kila wanda zaka taba wanda bai da lafiyan yana da ciwon da in baka rufe jikin ka duka ba har can kasa to kila kai ma kana iya daukan wannan ciwon to sai dalili ya sa sai ka ja wannan ka can kasa ko ka sanya rigar da take can kasa wannan babu laifi a shari'a ولم يذكر المصنف من منتهاه قلوا sai malam yace da yake sharhi sai yace to amma shi wato musallin din mawallafin littafin nan bai faɗi makura ba a ta ɓangaren sama sai ya faɗi ƙasa an gane ko ƙasa kada ya wuce idan sawu amma ta sama kai ya shiru bai faɗi nan ba sai ya ce illa haddu lahu min badani domin babu haddi daga ɓangaren jiki inda za a ce kada rigarka ta wuce kirjinka ko kada ta wuce wuya ko kada ta wuce cibiya ce babu wannan haddi falahu an yaj'alahu ila a'la surratihi inda badanihi yana iya sanya rigarsa ta kai saman cibiyarsa wurin cikinsa walahu an yaj'alahu ila a'la sadri zai iya sanyawa ya kai kirji walahu an yaj'alahu ila katifai yana iya sanyawa a kafadinsa duk wannan babu laifi an saka masa wannan wa aqallu ma ya'du minhu mafi karancin dai abinda ake bukata ya ɗaukako sama na abin da ya shafi tufafi ma ya ta haka ku bihi satrul aura shine abin da ne tabbatar da dai an rufe al'aura an gane ko kan tihaiha ila surrati bin nisbati ila rajul ila rajul kamar yadda mutum ya sa rigar da za ta tike zuwa cibiyarsa idan namiji ne baligi farajul balig shi baligi aqallu ma yakunu ulumu thawbi ala badanihi shine an yantahi ila surrati shi baligin namiji mafi karancin abin da ake bukatar tufafin sai kasance a jikinsa shine ya karkare zuwa cibiyarsa akalla ya rufe mawdu'in aura kenan wa hiya laysat min al-awra dan ita ba ba ta daga cikin al-awra fa'inan hafada idan ya ƙasa-ƙasa da tufafin kana zalika mamnu'an min shari'a to yanzu idan ya ƙasa da cibiyar kaga sai ya zama wannan abu ne da shari'a ta hana ya sanya tufafi ƙasa da cibiyar amma duk abin da ya rufe cibiya zuwa sama to wannan babu laifi mutum ya sanya na tufafi gwargwadon abin da ya samu na yalwa abin da zai saka na tufafi wal mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu ta kusa da ta ƙarshe fi kauni wabda abi yaminika lubsan kafala da dama wurin sakawa sai yace fa yuqaddimuha inda lubsi thawbi fima fima lahu jahatani sai mutum ya gabatar da dama din lokacin saka kayansa cikin tufafin da suke da jiha guda biyu ma'ana suna da yusran wa yumnan akwai dama akwai hagu yumnan yumna wa yusra wato akwai hagu a kuma akwai dama kal yadda fil kamis kaman hannun riga kaga yana da dama akwai hagu ko to sai mutum ya fara jefa hannun dama kafin ya jefa wa rijli fi sarawin da kuma wato wando kafan wando idan mutum zai sa sai ya sanya kafar dama haka nan ya sanya kafa hagu a wurin saka wando wurin cirewa kuma ya fara cire wato ko ta hagu kafin ya cire ta dama wani hawi ma da makamantan wannan amma malahu jihatun wahida amma abin da ke da hanya ɗaya kawai fuska ɗaya yake da ita ba guda biyu ba kalibsu shay'in fi wajhihi aw ra'sihi kamar zai sanya wani abu a fuskar sa kamar zai sanya glass ko zai sanya wani abu a kansa kamar hula ya ce fa lai da hulu fi hada ya ce wannan bai shiga karkashin sai an duba dama ko hagu kamar da muka faɗa jiya fa man arada an yalbasa shay'an ala ra'sihi alqahu wa lam yata'ammad talaba jihatin minhu duk wanda ke son sanya wani abu akan akansa kawai zai jefa ne akai ba ruwan shi da bukatuwar wai sai ya duba ina ne fuskar daman ya sanya ko hagu amma abin da ya shafi kamar kum mutum zai shata kansa to ya fara yin ta dama daman sai ya dawo ta hagu hagu shi yasa ma'aska masu aski a da wanzamai idan za su fara mutum aski to suna fara aske gefen dama ne sai su aske gefen hagu amalan bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi talaqulihi wa tarajjulihi wa wa fi sha'nihi kulli aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yana burge shi yana mai dadi yin abu da dama dama wurin sanya takalmi wurin shace kai da dukkan al'amura na rayuwarsa to wannan kenan sai ma yake cewa ba sai ya kirgado sai ya dubo ina ne fuskar ba sannan ya sale anha la tatamayyazu an ga yi hakan lubusi domin bai yiwa a gane ina ne dama ina ne hagun wurin saka irin waɗannan abubuwa bai khilafi ma ta kabala kayadin aure jidin sabanin abinda ana iya samun wato ko hannun dama da hannun hagu kaman hannu ko kafa ana iya samun muƙabala a wannan fa yabda bil yumna sai ya fara da sa dama kafin hagu والمسألة الخامسة مسألة تبير كما تتذكر شيء في قوله وبشمالك خلعا هكذا إن كذو قفا ولن شريوا تسيكو مكا تسنشي قفا وتسيكا سيكا تسنشي قفا داما سيكا فارا تشري حبو ينن هل تكي سنشي سيكا فارا تشري حبو لوكا تشري كذو شريوا سيكي فيقدمها عند خلق الثوب سيمتن يسنشي lokacin cire tufafi sai ya cire hagu ne fi ma lahu jihatani shi ma kamata kaddama cikin abin da ke da fuskoki biyu yumna wa yusra hagu da dama duna ma lahu jihatan wahida kamata kaddama shi ma banda abin da ke da jiha ɗaya kawai sai ya ce ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد لله kaji mai shari wato har da tambatin ma bai kyale ta ba ita ma zai je mata shari yace sai ma ya cika littafin zan cewa tambat bi hamdillah yace da anna alhamda kalmatu shukuri domin godiya kalma ce ham alham kalma ce ta godiya walhamdulillah ma'murun bihi inda ru'yati ni'ma min alihi godiya ko abu ne da aka yi umarni da shi lokacin da mutum ya ga wata ni'ima ta Allah madaukakin sarki wa min haka ma tasnifu min al-musannifina daga cikin ku abin da suke ake godiya shine idan mutum ya gama wallafa littafin sa sai ya gode ma Allah daga cikin wato masu wallafa wallafe idan sun wallafa sun kai karshe sai su ce to alhamdulillah yadda suka fara da bismillah haka suke cikewa da alhamdulillah wa hada akhiru bayani على هذه النبضة من الآداب العشرة wannan shine karshen wannan bayani akan wannan dan balgaci dan tsofani dan balgaci na waɗannan lalubobi guda biyar wahiya tali'atun lima wara'aha min al'adabi wannan kaman wato dan somantabi ne na abubuwan da suke bayan waɗannan na ladubobi tasadaki bima adarakta min ahkamiha ila istifai babil adali wanda kana buƙatuwa irin waɗannan abubuwa na abin da zaka riska na sanin hukunce hukunce na wasu haƙoƙi don ka cika ka kammala babin wato adab wa adam igifali kuma kan mutum ya sakaci kan mutum ya ba da kulawa akan waɗannan abubuwa akwai buƙatar ka san su fa inna naqsul adabi ilman wahalan naqasu fil ubudiyya domin idan mutum ya samu tawaya wurin sanin adab da dubba ilman wahalan ya ki cewa ya nemi ilimin sanin da dubba halin kuma ya nuna hakan bai san su ba a halance a dabi'ance wannan tawaya ce a wurin bautar Allah madaukakin sarki wa kamalu ha ilman wahalan kamalun fil ubudiyya hakanan in ka san su kamalar su ka san su ka kiyaye su to wannan kuma zai taimaka wurin kamala wurin bautar Allah madaukakin sarki wa hiya min wadha'ifil ubudiyya allazimatin bil mabadi' al ikbali ala Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna daga cikin wadha'if ababadai da ake amfani da su wurin bautar Allah madaukakin sarki waɗanda suke lazima ne tilas ne tabbas ne lalle mutum ya san su wurin fuskantarsa ga Allah madaukakin sarki ta yadda zai bautata ma Allah fa yanbaghi an yataharra multamisul ilm lalle ya kamaci dukkan mai neman ilimi khassa a keɓe wal muslima amma da ɗaiɗaikun musulmai gaba ɗaya ma'arifatal adabi wal qiyama biha sanin irin waɗannan ladubba da kuma tsayuwa a kansu wurin tabbatar da cewa an yi aiki da su tammata sharhu fi majalis wahid lailatul khamis الثاني عشر من شهر المحرم سنة 88 بعد 400 والعلق في المسجد المصعب بن عمير بمدينة الرياض wannan kuma anan muka take insha Allah tabaraka ta'ala abinda muka fara ya zama daidai Allah ka ba mu lada tun tudan harshe da kuskure da karanta baki ba daidai ba wani lokaci in kana abinda ka kalla daban da abinda zaka faɗa daban ko abinda ya hararo na fassara a cikin zuciyarka daban da abinda bakinka zai furta muna roƙon Allah ya cire waɗannan musakuran da tuntuban harshe a cikin kwakwalanku ya musanya muku da abin da yake daidai inda kuma mun kai muwafaka fassara daidai ko karanta daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya a cikin lada da dinar dan uwana wa billahi tawfiq wa hadha qadar kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh shi ne askin shi ne zai gida mutum wanda ake ma askin damar shi na
ya ce wurin aski mai aski ne zai bi damansa ko ko wanda ake ma aski ne zai bi damansa shi abin da yake dama a gurin mai aski shine hagu ga wanda ake ma aski wanda ake ma aski hagunsa shine dama wanda ake to ana bin dama wanda ake ma aski ne shi kan ake da akali da shi ba shi mai aski ne Allah ta'ala Assalamu alaikum tambayi uku kawai za mu yi an dauke daya alaikum salam
sallama eh idan mutum an yi sallama ya ansa wajibi ne don misali misali kamar mutum yana da wani kwaya shi da yana karanta wani wani aya a wani wani sura mai tsawo haka yana karatu shi yana tafiya don wani ya yi sallama idan ya ya ya bar karatu ya ansa sallama ba zai san aya da yake yake yake yake kai ba in ya ya ya kula abin ya ki kula da ya wuce yana karatu shi ya wuce ya to na farko dai ana tafiya ana karanta alqur'ani babu laifi in ya zamanto tafiyar ba ba wacce in ya zamanto karatu za a yi hararo abin da ake misali mutum yana tafiya a mota zai yana tafiya yana karanta alqur'ani yana mashin dinsa yana tilawa yana kekensa yana tilawa yana kasa ma yana iya tilawa واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى اخر الايه wannan babu laifin shari'a to kenan idan mutum na irin wannan sai aka masa sallama zai aje inda yake amsa sallama domin amsa sallama wajibi ne an gane ko sai kokarin kaiwa ga wata aya sai ya amsa sallama to in na amsa kuma zan iya rasa ina ne sai ya koma baya ya sake maimaito wasu ayan har yanzu ya ci gaba ai dai ba za a rasa inda za a taso ba ko in fatiha ce ya kai ihdinas siratal mustaqim sai aka masallama sai ce wa alaikum assalam sai ya manta sai ya dauko alhamdulillah ai ba ci baya akai ba ci gaba akai ko Ci gaba.
Assalamu alaikum.
na'am Malam dangane da wurin tsakani eh akwai mutane akan yi kokari wurin tsakani da titi da sauran sauran. Kuma yanzu an samu wani zamani ci gaba da hanyar social network ɗin nan. Za ka samu akwai shiga wanda ake yi wani da ya ce Tayyib.
kuma mutum yana ta'ammali da su.
na'am To yaya hukuncin haka?
tayyib ana magana da wato rage gani da kalle kalle mun yi magana ne akan abin da yake zahiri muna gani a al'adance a ɗabi'ance to yanzu kuma zamani ya kai mu ga shiga social media kana zaune a ɗakinka baka fito waje ba fa amma sai kai kalle kalle a ɗakinka to ya za a yi magana wannan Allah ya saka maka da alkhairi wannan gaba ce mai muhimmanci wanda na san malamai suna ta magana a kanta a gaskiya al'amari da kallon na social media din da na waje din duk shari'a ta yi umarni da a rage ya muje yana budewa sai ya ga wani abin da bai dace ba har kallon TV ma duk ya shiga ciki yana cikin gabdul basar kana zaune kaga ana wani shiri ta a wata tasha sai ka canza zuwa wata tashar da ba a wannan shiri ta bal in ka ma gane wannan tashar shiri ta ake yi dakile ta ko ka toshe ta ba shi kenan an zauna lafiya ai ana iya encrypting ɗinta ko kuma ana iya deleting ɗinta gaba ɗaya dan dai a dai zauna lafiya kada dai a samu abubuwa to kenan ya shafi gani a social media ya shafi kallo a TV iri ɗaya ne da kallo a hanya to wannan duk ana buƙatar ma'amurin bihi a hanya irin umarnin ne a social network irin umarnin ne a TV duka dai an ce qabdul basar Allah ya saka da alkhairi tayyib to malam da wani ba a kawai da sanarwa za mu malam da kwa kwana abu a kwana abu sanarwa ne kawai na sanarwa ne to
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka malamu da alkhairi kuma Allah ya sanya wannan tambayi da suka yi mana cikin mizanin kyawun ayyukansu. Sanarwa guda biyu shi ne tunanin yin wani daura kafin azumi. Mun yi tunanin yin daura guda biyu kafin azumi, amma ɗaya daga cikin daura zai kasance yana da alaƙa da azumi. sannan kuma ya zama da yin daular bai da alaƙa da su wannan shi ne tunanin da nake ta yi wanda muna tunanin yi shi ko a wannan masallaci ko a wani masallaci kamar yadda daular mata da za a yi gobe za a fara gobe ba a wannan masallaci ba da masallaci kan rausi kamar yadda aka sanar shi ne ko da malamin ita tunanin shi ma daura na biyu ya za mu tsara shi insha Allah su wannan ne nuna ku albishin ne a cewa ko wani daura zai zo ɗaya dai akan sifan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nazo ɗaya kuma insha Allah a cikin ainihin jerin da suka da muke yin daura su za mu yi wa wanda ya ƙara dacewa da yanayi da zamani da wuri insha Allah wasu da ƙara sarawa Allah ya saka mu kowa da alkhairi ya sa mu zane kawo ya kawo.
to ai alhamdulillah malam ya ya gargare na ga da abin da ya kamata ce a sanan da iyaka dauran mu na gobe wanda za a yi masallacin kan dutse da ke nan ruwan dosa a sun tabbatar min da cewa wurin zai iya daukan maza da mata baki daya so da haka idan maza suna da bukatar zuwa akwai wurin da aka tanada musu karfe hudu insha Allah da an yi sallar la'asar bidnillahi ta'ala gobe masallacin kan dutse insha Allah a wannan dauran sai ta yi kamar kar ta gare ga ta zumunci ga ta ibada ga ta komai ma kai da jin zaman ka a wurin kasan kana zaune a dausayin aljanna ba za ka taɓa zuwa nuri a ban kasa da ka samu irin nasu wanda kake samu a nan saboda yan uwa karmi nisa da ilimi karmi nisa da karatu rayuwarka ta kare a wannan tafarkin kaci nasara kusa da nesa gaba daya duk alkhairi na cikin irin wannan zaman da kuke gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yuridu Allahu bihi khairan yafaqihu fid din inda a tara ma duk duniya in baka cikin daliban ilimi kai asara kai asara alkhairi mai yawa da haka dan Allah a dage kada bayan gama daura ai rauni kar ai rauni alalibu malamai suna nan da yawa a kusa da nesa ayi karatu ayi karatu ayan farko suran farko Allah ya ce ayi karatu da karatuwa ke samun duka alkhairin duniya da lahira da Allah mu dage kan mai rauni in ana karatu rikici ya kare in kaji ana rikici ba ai karatu ba ko ba ai don Allah ba tsarkake zukata kuma ai domin a dage ai da gaske a ƙarshe ina godiya ta musamman ga bawan Allah da ya dawo da littafi na ajiya littafi na ya dawo jama'a ku taya ni murna na gode na gode Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya baka budurwa mumina saliha tsayayya ahlus sunna kamar ka za ku iya gane shi ta yadda ya daga muryar shi ni dai ban kalle shi ba so da haka insha Allah ta'ala malam Hamza kusan duk abin ke gani a nan kusan na iya cewa shine coordinator dan gaskiya ko wannan daurar da aka shi ya matsa mun kwarai da gaske na dade da samu wannan littafi amma wallahi na kasa zuwa yi daurar nan malam da su suka matsa suka tursasa da dadi ba dadi dole ne aka fito ai malam da Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah ta'ala idan akwai na gaba kamar yadda ya faɗa komai za ku ji sanarwa daga gare shi Allah ta'ala kuma ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك mun yi aiki da karatu ko eh alhamdulillah safaratu majlis